No. إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وجلاله العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إن لنا بهذا المحضر والتالي في نظرة تأتي لنا بالظفر الله تبارك وتعالى يا جاء النبي آدم da shi da matarsa Hawwa'u da kuma zuriyarsu gabaki ɗaya. da kuma waɗanda suka fito tare da su amma dai maka- magana dai mukallafai ake yi wa da zuriya adamu duk ga baki ɗaya to yanzu ku fita dai ga baki ɗaya dai ba'arin ku ya zama makiyin ba'ari tuntunu kuma su ta faruwa a gare ku to amma idan shari'a ta zo muku daga wajena littafi ko ma'aiki to duk wanda ya bi wannan shari'ar to wannan ba zai ɓata ba a duniya kuma zai tsiyata ba a lahira duk wanda ya bi littafin nan ko ya bi ma'aikin nan ko mai shiryawa a kan wa'annan kitabu wa sunna littafi da ma'aiki da sunna manzala sallallahu alaihi wasallama sai abin da malaman al'umma suka iya ganowa akai suka haɗa akai sai abin da suka iya kyansa da dai eh, abubuwan da ake bin shari'a da shi ga to wannan ba tsoro a kansa ba zai yi bakin ciki ba kuma duk ga baki ɗaya ba ko to wan- wannan aikar to o o- mana a rasa an zikiri wanda ya bujirewa ambatona wanda ya bujirewa ambatona allazi huwa alqur'anu haka jalaluddin al-muhalli ya faɗa mai tafsiri yace shine qur'ani amma malamai duka sun sun yi magana akan da yasa zai ce qur'ani anan waje ai ba ma maganar mu bace duk gaba gida duk littattafai ake nufi wanda ya kauce wa fai ma janna kumili hudan Ai- ab- ayoyin a haɗe suke aya da haka galibi eh, qur'ani ba sandararre ba ne kowace gaba tasa hikima ce kuma isar da sako ne kuma magana ce amma da in kana so ma'anarsa ta fita hukuncinsa ya fita abin sai fita to galibi eh, shi eh, malamai suka ce sai ka gano ayoyi wajen biyar na baya akan me suke magana kaga ayoyi wajen biyar na gaba to sai ka gane me abu ba haka kamar ka dan tsinci wata gaba kuma ka ce za ka kafa hukunci a kanta baka san me ya taso saboda annabi ya dinga cewa a sassa su sallallahu alaihi wasallam ya san munasaba da abu kaga yanzu ba dan sanin me ya taso a baya ba da abin da mai tafsiri ya faɗa haka ne wa mana arada an zikiri wanda ya kauda kai ga qur'ani na ya fi jira gare shi kuma ya karɓa ga wadda amma malam suka ce me yasa zai faɗi wannan ai yanzu waccan magana faman ta imma ya tiyanna kummi li hudan faman ta bi abu dai fala ya zullu wala ya shqa to yanzu wannan huda din kitabu tun littafin annaba ma sunansa zikiri duk daga Allah ya zo to ma- shi yake tunatar da Allah ma'ana mai tunatar da Allah mai gaya mana Allah mai sanar da mu Allah shi ma annabin sunansa zikiri saboda shi kuma mai kira zuwa Allah duk dai aiki ɗaya iri ɗaya ne to wa ma'a- wa man arada an zikiri duk wanda ya kauda kai ga littafin nan da ya sauka a wajensa ko kuma ma'aikin nan da ya zo yana kira to ƙarshen ma'aika yanzu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sai dai magada to duk wanda ya kauda kai ga wannan ko Allah shi ne balan yumin da zai imani da shi ba fa inna lahu ma'ishatan bansa to yana da rayuwa ma'abociyar kunci zai rayu cikin kunci duk wanda ya kauda kai ga littafin da yake da ya sauka a wajensa ko ma'aikin da ya zo masa yanzu dai kuma mai tafsirin ma bai ƙara bayani ba ne kawai yanzu dai ƙarshen littafi dai Qur'ani kamar yanzu yana ta to ai ji dai ko alfanu zaman da ai dai ne yanzu dai ake yanzu dai Qur'ani ne a hannunmu ƙarshen ma'aika shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to duk wanda ya kafirce wa'annan ya bujire musu to zai yana da rayuwa ma'abociyar kunci kuntatacciya man adbara anil qur'ani wanda ya kauda kai ga qur'ani sai kuma ya da aka saka wa kabara billahi ya kafirce da Allah yasiru fi aishin banki zai rayu a cikin rayuwa mai kunci wani ashiruhu wani ashiruhu za mu tashe shi kuma za mu tara shi ma'ana za mu tashe shi za mu tashe shi ranar tashin kiyama shi al-mu'arida mai kauda kai din nan mai bijira din nan anil qur'ani ga qur'anin nan za mu tashe shi yawmal qiyamah ranar tashin kiyama a amama kafu a amal basira mai makaman basira da karar qur'ani qur'ani ya faɗa anna man kafara bil qur'ani duk wanda ya kafirce da shi yuqayyidu Allahu lahu ma'ishatan bankan Allah zai shirya mara rayuwa cikin kurci zai shawuyar rayuwa wal mushahadu shan yake amma abin da ake gani yana a sarari ka annahu yukalifu haza kamar ya saba wannan haka qur'ani ya faɗa kuma haka ne Allah ma'ana haka ya faɗa duk wanda ya kafirce wa qur'ani ya kafirce wa littafin su ko ya kafirce annabin nan zai rayu rayuwa mai wahala zai rayu cikin kunci ba jin daɗi ba yawa shan yake cewa amma abin da ake gani a sarari kamar ya saba wannan magana yau wa'anda suka kafirce wa Qur'anin ne suka kafirce wa annabin Qur'ani yau su suke fansamawa su suke jin daɗi su suke kaza kaza ko ka ga mutum yana jin daɗi dai sammar akai kamar sammar akai in ka duba yanzu kafiri guda ɗaya abin da ya mallaka sai ya ga musulmi wajen biliyan nawa ne ba an haka haɗa nasu sannan zai kai wancan ba haka man ya taɓa wannan magana alkabiru da kafirai كأنهم في جنة كيف يأتي ذكر رسول الجنة وأهل الله متانا الله كأنهم في عيش ضيق فرسول أتكلم أيوام يقول شيء كيف يسمع هذا هكذا وانا زي وانا مغانا فوق القرآن يبقى هذه الجنة أنا كما أتكلم مسلم ما wanda ya fi riƙe addinin ya fi matsawa ya fi shan ma'alima ya fi lamarin Allah sai ya kamar shi ne kuma a cikin kwancin ma. sai ga wani shida wanda ma dai muna san muna addini da dai kamar yadda muka ji ana yi kawai dai gashi nan dai ga haka sai ga kuma kamar ya fanta mawa wuya wannan magana ce shehu yace ya sirku maganar ingantacciya ce da anna man amana billahi domin wanda ya imani da Allah tabaraka wa ta'ala wa aiqana ya sakankance yayyaki ya sakankance bi annahu cewa Allah huwa ar-razzaq shine mai azurtawa وهو القاسم شيني mai rarrabawa shi ya hukunta wannan shi ya raba ya ba wa kowa za ga ba zai jaya da ubangijinsa ba rabiya bi ma kasama rabiya ya yarda da abin da Allah ya bashi dan wannan abin da yake na kokon ma da kar a masa ga cikin kwanciyar hankali to to da wa zai fada da wa zan yi da ubangiji na in ce abin da ka shirya bai yi ba ko kai aka soma sai dai kuma tun da an buɗe makobabin addu'a ya ta addu'a amma kallon ma abin da ya zato kuma dai mu bayan ka ne Allah muna nan dai a kofar gida ko a daka ko a raya ko kaza kaza dai mu dai naka ne muna nan shi ne aka ce wani mutum ya zama kaman kare ko shi yana nan kuma na kusa da mai gidansa ko zai mai shi zai je kamo ma mai gidan farauta mai gidan ya gaza amma ya cinye ya kuma yana kallonsa abin da kuma ba mu mun yarda amma ba kuma ba dai mu naku ne sai mai gidan da ya dan kalle sun haɗa ido ya sun haɗa da na kalle ba maka shi ya kala kala kuma ya kama ya koma waje ɗaya ya ce agodi ya dawo ya kuma tsugunawa suna nan dai na in abu ya haɗa ma mai gidan yadda kaye da kaye tsalle ihu ya koma waje ɗaya an zuwa daga ya kuma dawa ai na kalle dai ko kada ka dai muna nan tare to kamar wa ubangijin ka haka yawa a ce kare na da sumobi ko wajen guda shida duk wanda ya sumanci da shi yana daga cikin waliyan Allah da haka Allah ya faɗe shi har wajen uku a Qur'ani da abubuwa mukallimi ya ga san wa'in abu to wannan kenan to dan adam shi mumini wanda ya sakankance komai na hannun Allah Allah shi yake shirya arziki daga sai ga ya yarda bima ka sama da hukka abin da Allah ya raba ya bashi wa kana abi ma inda sai ga yayi yalwar zuci da abin da Allah ya bashi ba wai wannan ma'ana ba zai fita kasuwa ba zai je ya aiki oh za a zo yana tukutu duk inda ake nema zai je amma kuma bai dame shi ba ya samu bai samu ba bai dame shi ba sai mu kaje ne ta addu'a Allah ka bani ne ma Allah ka baka eh da zuciyar lafiya kalam da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alqana alqana'atu kanzul la yanfadu wato jabiri ya rawaito wannan ko manzo Allah yace wadatar zuci ko yalwar zuci taska ce da ba ta karewa za a ga mutum cikin lafiya cikin nishadi cikin farin ciki har ma a dinga sha'awar Allah har shi da wani bawan Allah kaman har shashasha ma yanzu ne arziki ne ya hasibu humul jahilu a gani ya amina ta'afu amma jahilin halin su yanzu kuma mawadata ne wa inda kamewarsa mun ga wani wanda muke banza da wannan mama kabdu Allah ya hamshe shi ɗan cegansa ɗan abin da ne babu nan ne amma ba za ka taɓa jin wata magana ta ɓaci a bakin sa nishadi so ake ma ya zo waje ba shi ma da nan goma an tsare ya tashi ya kuma saɓar hanya da lemar sai ta nuna ko ko ya hauke kansa ya buga ya to ba addu'a tana nan nema yana nan komai na amma sai ya da abin da Allah ya bashi na na kowa ma zai kallo ko a hannunka ya fi mujiya a hannun wani da ba naka ba ko ya kallon na kowa ya kunu mutari alƙalbi zai zama mai hutun zuciya da'iman walau ƙalla ma inda ko abin da yake wajen sa yayi karanci za ku same shi to sai ne Allah ya shirya ina nema ba wai a kwanta na gaba rago da ƙarfi ne yake bayarwa da na ƙara da yawa kamar yana gaya a zuciyarsa haka da ƙarfi ne yake bayarwa da na ƙara da yawa da nema ne yake bayarwa da na ƙara da yawa to kuma Allah ya hukunta kenan ba komai a je haka ya rusa kuma wannan kenan kuma ya zamanto economic ɗinsa tattalin arzikinsa kuma wannan an zo zahiri kuma abin da zai shirya wa kansa abin da zai dinga shirya ya zama na halin sa ne kar ka je dan halin ka ga yanda Allah ya shirya kuma kai ta shito abubuwan da dole ka dinga yi ka dinga ihu ka shifto iyali ka shifto kaza ka shifto rigingimu kai ne kaza kai ne karye rai dai abin da bai kai halin ka ba kuma dole ka zo ka dinga ihu ko ka dinga waye dan yi abubuwan da zai taimake ka a wannan halin da kake ciki to fa huwa fi rahatun za ka gan cikin hutu sai aishin dayyibun cikin da daɗin rayuwa ya kuka zamalan haka gyara zamalan da dinga kanshi ya ci abinsa ya dinga shawar jiki kai daga shiga dinga maki da kana cikin tashin hankali duk yana nan cikin hutu wa man kafara billahi wanda ya kafirce da Allah kuwa idza jumi'a lahu malu qarun ko da an tara masa dukiyar qaruna la yura illa fi zankin za a gashi wata cikin kunci la yazidu zalika illa zankan wannan ba zai kara ba sai kunci ba zai ci ya koshi ba ba zai huta ba shi ne wahala tafiyatar kaza kaza wahala ne ga sanan da ya amfani da kuɗin ba iyalansa ba su yi amfani da shi ba al'umma annan ba su yi amfani shi dai zan ya gadi kawai da wannan da shi ma ba da shi ma ba da'iman kowane lokaci humumun a cikin damuwa me ya samu dukiya mai ya faru kaza kaza wa humumun a cikin ɓacin rai tashin hankali kaza ya zo wa ahzanun a cikin bakin ciki dai cikin damuwa dai wa hasaratun a cikin takaici kadewa me yasa abu kaza ya alaka me yasa abu kaza ya faɗi mota kaza ta wata kaza kaza dai wa irsun da kwaɗayi ai har yau ba mu kai ba dai ai ba mu kai wani ba ina za mu je mu dai ina za mu wannan ke wannan idan ba imani ko an halaka aikin banza ne duka baki da dan adam ba laifi ya tara kamar ba zai mutu ba, amma ba a hannunsa duk ga baki ɗaya don amfanin kansa da amfanin al'umma annabi sallallahu da amfanin iyalinsa ma ma kafin aje kowa duk ga baki ɗaya. Da kwaɗayi da'ima, sassa abin duniya duniya sai ga ta bautar da shi ba shi ne bawan ba shi ya bautar da ita ba ita ce bai wasa bayan shi ne bawanta. Sassaula ala kafi duniyar ta mallake jinsa wa basarihi da ganinsa wa yadihi da hannunsa duka baki da wani jilihi da kafarsa wa kalbihi da zuciyarsa hatta la ya ji da faraga a ba shi da wani lokacin hutu ba shi da wani lokaci ko me to ina ake da lokaci ne wa shayta ka zaka ba shi da lokaci duka ba da faraga fi la azatun wahidatu ko ala wata dan lokaci guda ɗaya ba shi da shi wa huwa ma'a zalika tare da haka laisa bi mustarihin kalbi zuciyarsa ba ta huta ba ga shi yana in ma yana da tsallakowa arziki din yana ganin dai ni fa na na saba wa lamarin Allah ba ni da wani matsayi wajen ubangi da wani ka ga shi rikici da buta ka kaza dai rikici da iyalin samatukum suna cewa ya tara ya hana su kaza kaza ko laisa bi aishi da yin ba gan shi dan rayuwa mai daɗi ba cikin tashin hankali za a gan shi inna ma huwa fi ma'ishatul banki yana cikin rayuwa mai kunci wa ha za mu shahar to in haka ne kuwa wannan a sarari yake kowa ya san wannan galibi an san wannan za ga talaka bawan Allah wani mai wadatar zuci mai yarda da Allah abin da Allah ya raba masa za ga yana neman halartarsa yana aikinsa yana zuwa gona mai gona yana zuwa kasuwancinsa koya aka yi to ya za a yi a yi ta addu'a ne duk abin da kuka rubuta mana ta shafi ga wasu to ya za a yi ita addu'a ne wani Allah ga duniya ta lalace ana ta kashe kashe ji ba ina ma an ce za ta yi a ita addu'a ne kawai ita ba ga mana karshen zamani wannan zai faru bane ba za mu yi mamaki ita ba an ga mana abin da zai bayyana ma Allah ya kawai to ai ta addu'a ne kawai a koma wajen Allah ne a koma ga Allah kai ga wai kai koma ya hutu a fadanta to wa yawmal qiyamati ranar tashin kiyama ko masu wannan hali ya suna za su zo umiyan makaji أنا قلبي يوم أشرت لي أعني وقد كنت بصيرا Allah sai ko shi wannan mai kaucewa mai mai mutura ko da kugal Qur'ani din nan ko sai ce rabbi ya ubangiji ni mahallan tarbiya amma dan me ka tace ni makaho dan me ka tace ni yau makaho wa kad kuntu basiran ga shi ko da ina gani duk duniya a duniya wa inda al-ba'asi a kabari ma ina gani yanzu inda al-ba'as wajen kami dama kuma yanzu ka tace ni makaho dan me aka yi haka قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها Allah sai ubangiji ya ce masa al'amru kazalika ai lamarin haka yake ai yanda kai ma ka aikata a duniya shiriyar ta zo littafin ya zo ko annabin ya zo ka kau da kai ka nuna ma ba mu gan shi ba wai ne ake yi ne ma wai kai nan ma ba ka gani ba ko ka nuna ma ba gan shi ba ayatu na ko ka ta zo maka yawwa ayatu fa nasita ha sai ka batta ka manta ta Hmm? kamar da ta ko tarakta haka bata walan tu'min biha ba kai imani da ita ba wa kazalika to mislin siyalika irin mantuwar ka din nan da kai ai barin ta manta abu ka ka bar shi ma ba kama kawo shi a zuciya ma bare to irin yanda ka manta littafin mu ko annabin mu ko ba irin yanda ka manta qur'ani a duniya ba kai kai imani da shi ma ayatuna ayyumu ko al-yawma tunsa kai ma haka yau za a manta da kai a wuta sai an yi kamar ma ba a halice ka ba haka za a manta da kai tutu rabu za a baka binnari a wuta to me ba malamai suka ce to wannan aya ba fa ana nufin wanda da ya haddace qur'ani ya manta shi ba duk da shi ma sako ne babba shi ma yana daga cikin kabira yana daga cikin sako babba mutum ya haddace qur'ani ya yi sakaci har ya manta shi shi ma sako ne babba a wajen imamu shafi'i dole ya dawo ya istighfari ya dawo ya tsara wata haddar ya ci gaba da karatu har ya zama ya haddace shi a wajen imam maliku a'a dan iya abin da zai ishe shi sallah da abu dai dole ya dawo ya dan ya dandaka shi abin da zai sallah da shi a tsafta to wannan yayi to kaga dai ma'ana dai shugabannin mu mahallatan qur'ani dai dole haga wahala ta hausa kuma dafi ya da haka suke shugabanni a lahira saboda wasu huta a nan duniya ba dole dai a yi ta kokari in ma karantarwa in ma ta wata hanya dai in ma irin wannan musaffa da ake ba dan raini ba ba dan wasa ba dan kaza ba wani mahaddaci ya kafa wani waje dan zatin Allah da mahaddasan za su dinga zuwa wani lokaci da ai su dinga karatun dai yanda dai su da ba su yanda dai haddan nan za ta zauna yanda dai haddan nan za ta zauna amma wani karatu za a dinga irin su subu din nan tilawar da takarar duk da haka kuma da taimakawa to a rike shi dai haka za a yi ta dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fura ku mi tsallewa ya fura ku mi tsallewa yanzu da kuma da ka ajiye shi kenan in ya kama daji ma sai an yi tafiya kwanaki sannan a nemo shi to shi kuma Qur'ani ya fara kun bandira to ba wannan ake nufi ba ai faufau ma mutum ya ki imani da shi shi ake nufi ya ki imani da shi ba mantuwa wannan da da ya haddace ita ma ba sako ne ba wai wasa bane kuma a yi kokari amma ba ita ake nufi ba to وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه وكذلك ai haka nan ai misali da za'ina irin takawan mu man a arada an zikir wanda ya zikire ga Qur'an da ya kauda kai da shi ko to na jiri haka muke sakawa man asrafa wanda ya tsallake iyaka wajen barna wanda ya tsallake iyaka wajen barna shine ma ya tara Allah da wani dan ba wata kafirci ba wata ɓangaren ta kai ga haɗa Allah da wani ko kace yana da mata ko kace yana da kisha ko kace su biyu ne ga Allah ga wani Allah tabaraka wa ta'ala ko to haka man asrafa ko man ashraka billahi wanda ya ƙara wani da Allah walan yumin bi ayati rabbi da ya imani da ayar ubangijin sa ba wala والعذاب الآخرة أشد وأبقي wala azabu lahi la ta'ida azabul lahi la ashaddu ita tsanani ne azabul dunya daga azabar duniya azabar da za a yi man lahira ta fi duk kuncin nan da aka ga yana ciki ko kuma ma ta fi matsewa kamarin duk gaba ɗaya wa azabar ta fi azabar duniya ta fi azabar kamarin duk gaba ɗaya wa abta kuma ta fi dawwama har abada أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في a falon ya yanzu مساكنهم
bai bayyana ba da mun da su mutanen maka kaburan nan na maka yanzu bai bayyana ba da kaburan nan na maka kam a halakana ai kasira ilahuna ai da yawa muka halakar da kabilan kafin su min alqurun na daga al'ummatai yanzu bai bayyana a gare su ba nawa muka halakar na daga al'ummatai al'ummul masiyar da al'ummatai da suka shige bisa kabilu rusul sabi da karyata wasu ma'aikata yanzu na bi masakin ga su su makan nan suna tafiya suna shigewa ta gidan dajin wanda muka halaka rigilar ta shikari wa saibo wannan tafiya ta tsari da zafi da suke yi ɗaya zuwa sham ɗaya zuwa yaman to akan hanyar su ta sham suna ganin garin annabi lutu garin annabi waye da su muka halaka akan hanyar su ta yaman kuma suna ganin garin annabi salihu suna ganin a garin annabi hudu suna ganin a samuda da ada duka baki ɗaya duk suna gani duk ai gashi nan ba za ka je arfa ba ma sai ka ga wannan waje da Allah ya halakar da sa'abar a sai da mutum bai sani ba wannan wasu ma'asar ko yana nan kafin a ƙara sa arfa nan ne Allah ya halakar da sa'abar a ko a je sai ya ga dai wata aya kuma ko ma ina mutum ya gare Allah ya kiyaye sai dai ya ga wani abu ne da zai zama aya wannan mai gidan da ne kaza ne mai kaza ne amma yayi kaza amma yayi kaza yau kaga inda abu ya faru mutane kalla ne mutum ya yi tafiya bai ga wata aya ba sai dai kuma mutane ba suka damuwa da ita ba an ce ba mai hankali wanda ya wa'azantu da abin da ya samu wannan sa yanzu na bi masaki ne suna shigewa ta gidan dajin su waɗanda muka halaka din nan ra'au asarar halikina sun da gurabun waɗanda aka halaka bi asfarin shi suka bi wajen su ila sham zuwa sham fa hal la asamaru bi zalika wanda ya hana su yi izina da wannan me yasa ba za su yi izina da wannan ba me ma'ana me yasa ba za su yi wa'azi da wannan ba إن في ذلك لآيات لأولي النهي cikin wannan abubuwa da aka waɗannan la'ayati wallahi da ibaran akwai izinoni wato akwai wa'azoji da ulil duha da masu hankula hankula kuma wato gyararru kubutattu wa'inda ga hankalin amma kuma ana aiki da shi dan akwai kowa ga shi da hankalin ko amma kuma wani hankali ya zama hauka ko to wannan ayoyi ne ga masu hankali wato kubutattu ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسلمين walaula kalimatu ba dan kalma ba daga ubangijin ka alƙawari ai maganar da muka rubuta muka sa aka rubuta ta a launin mahfuz cewa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama al'umma ce da za ta kala amma ubangiji da mai gafara ne zai jinkirta mata haƙi zuwa ta tuba ko ce kaza ba za a halakar da ita kamar yadda aka halakar da sauran al'ummatai ba girmamawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan ce kalmar da aka rubuta a launin mahfuz ko Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta alƙalami ya halitta alƙalami da alƙalami rubuta kike me zan rubuta kike rubuta abin da ya kasance da abin da zai kasance har zuwa tashi kiyama duk da baki da to sai alƙalami ya ka rubutawa za a yi kaza al'umma kaza za ta yi kaza za a halaka da ita da azaba irin kaza har yanzu kan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama za a ce kaza za a halaka aka daka matsawa rabu ita ce daka matsawa a kalan ya tsagi aka ce shi da tun daga nan in dai baka tsaga shi ma ba zai karatu ba zai rubutu ba zai gaba gida ke dakata nan ni zan gaya ma abin da za su rubuta rubuta ummatun muzlimatun wa rabbu halkafu al'umma ce ne yawan zunubi kuma ubangiji ta yawan lafara ne in dai sun tuba shi kenan ko sun zo gargara sun ci gaba gida kuma kafiran ma za a jinkirta musu har zuwa rasuwa kila su ga wa'azi kila su ji kila su yi kaza da haka ba a yi wa kafiri azabar halaka ta lahira sai in ya mutu akan kafirci in kana iyawa kai ma addu'a Allah ya shirya da shi dan yana akan lokacin da yake za a iya shirya da shi tun duka ba gida shi kuma ba kai ba wannan muminin bane za ka iya iya mu da yana karama to kai abu amma dai addu'a bai ka kai ya shiga aljanna ka a ka wannan yana da zafi ba ka bai mutu ba tuke ba ba hannun ka yake ba sai in ya mutu ne an san ya mutu akan kafirci shi ma kuma sai an tabbata akan kafirci ya rasu an ba na akan za a yi da ko ya mutu akan imani ko ba a shari a kan kafin da ya rasu to shi kenan yanzu kuma kome ma a gaya masa to ba dan wannan kalma ba ko saboda kada ta riga ya nuna duka daga ubangiji ka takiri azab da zinkirta azaba an ummati an ummati muhammadu ga al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam karamatan lahu wannan an yi ne dai girmama girmamawa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam la kana ilaku da halakar da mutanen nan na maka da kafiran nan na zamani kan zama ai ya zama dole waɗannan da suka ce kaza kaza ai halakar da su ya zama dole to mun riga mun rubuta kuma mun yi alƙawari ga abin da kuma girmama da kai ya zama dole lahun gare su zaman lahun da ya zama dole ne halaka su daula an Allah ba dan ubangiji kaza sun sami ka azali ya hukunta a marigayin azalinsa أن أمة محمد الأمة أن محمد صلى الله عليه وسلم تعتب لا أجيك الآن إلى يوم القيامة حيث لا شجاع ولن لك بأذاب لا لك بإذن أذاب لولا ذلك ما دعاك بل هو لكل به لأن لك فأتاك أعلم لأن متى يا أبو أن لك فأتاك أعلم wannan shi ga wa'adin musamma abin rabawa ne a kalimatu walaula kalimatun min rabbika walaula ajalun musamma ba dan alkawarin da aka yi wannan ba dan kuma an riga an rubuta musu ajalinsu ba cewa sai sun kai kaza sai sun kai kaza ba dan an rubuta mutum yana tema a izaya amma an riga an rubuta man lokacin sa sai ko gobe ya ce gobe ma ba shi to ba zai yi ba sai lokacin nan na da ba wai an kyale shi bane amma sai lokacin nan yayi to ba dan haka ba to ajalin musamman din nan da an halaka su amma komai tsawon rayuwar da suka yi walakin sa yi hulaku na za a halaka su lazimi wannan lazimi ne tun da dai sun yi amsu amma kuma ba lokacin da suke so ba duka baki ɗaya to don haka ayar gaba za ta zo to فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها
يا محمد kare da abin da aka yi an riga an yi alkawari ba za a halakar da su ba kuma kowa yana da ajalin da aka rubuta masa amma ka yi hakuri halakarwa a halakar da al'umma duk ba yanzu al'umma girmama kama ba zai yiwu ba sallallahu alaihi wasallam amma ajalin in kowa abin da aka rubuta to kila wannan akwai wata koma za ka same su ranar bada duka girge su to ajalin su yayi amma yanzu zaman da aka yi a maka ma ajalin su bai yi ba ba abin da ya same su to hakuri haka ma duk magatan manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam amma Allah yana ga musu ne duk wannan izaya da mun kire za su muku duk wannan izaya sai hakuri ba za ka ce ai ne na ga ba to ka ga bayan sa kaman ka in dai ba a rubuta zai mutum ba in ma ka dace lokaci yayi shike nan ka ba ni kana tare ai ni na hada ka shi a lokaci ne kawai ba na ga a ciki sai ma ko ba ka dace lokaci yayi ba ka ga hala ya kai ma da kanka kawai kamar sai na ba wa Allah ta fi farko ba wa Allah gaba gida to kuma Allah yana magana da kowaye ma bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to fasir ka hakuri alama ya kulu na abu abin da suke faɗa din nan ko lamma kana haka yayin da wannan ya zaman to wato ya rigara cewa ba za a halakar da al'umma kamar jima ma gare ka ko kowanne an riga an sa masa ajali wanda sai an cika din nan ko mun yi wannan ne kamar Allah yana ga annabi sallallahu mun yi wannan ne ko zai ta ijimalan ba wai sakaci ba ne wani yaje a'a imhalan da aka tawa ne ba ma gaggawa Allah bai gaggawa tabaraka wa ta'ala me yasa yake yin gaggawa a biyu saboda abu biyu ake gaggawa kar na je ba rama abin nan ba na mutu ta ai ban fanshi haushi ba kaga yanzu saboda kai kanka kake to Allah yanzu zai ce kai je ya rama ya azabtar da su zai je ya mutu ba wannan asiri ko fa kan na je ba rama abin nan ba shi mutumin ya mutu har ya tsere mu har yau to shi Allah zai tsoron kar bai yi azabar kafirin kafirin ya mutu ai sannan ma za a sha azaba ko an a haukan mu kuma sannan ne ma aka je gidan azaban ma gidan lahira ko inda jahannama da wuta take to haka Allah ya yi wannan ne ba ijimalan ba ba dan daukewa ba haka ko ya dauke a'a sai imhalan sai dakatawa da haka shi Allah a banake shi abubuwan tabaraka wa ta'ala ba gaggawa to me za a yi gaggawa shi ba zai zama ya tsere wa abun ba shi abun ba zai zama ya tsere masa to a ina baka da lullu ka ina nan ina jiran ka ina nan madakata ina jiran ka gaba da abin da zaka ka dawo a hadu tabaraka wa ta'ala wajen alheri da wajen sharri ma duk gaba ɗaya za a hadu Allah ka haɗa musu alkhairi to da haka mai zalunci ya yi takabarra kai ya dinga munna inna Allah yurhilu wa la yuhmal Allah yakan dakata ba zai ya bai ba kai ya dinga takama ai na yi kaza ban ga kore ba ai na yi kaza ban ga kore ranar ganin kuma ubillah tana nan ranar ganin kuma tana nan ko to kai hakuri ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tunda dai haka ne aka riga aka shirya tunda dai haka aka shirya hada mansuku wannan aya an shafe ta da ayatul kitabi da ayar yaki wannan a maka ne an shafe ta amma tilin malamai kuma aka mai tafsiri ya faɗa amma tilin malamai kuma sun tafi akan tana nan lafiya kalau bai hana a yanzu kuma bai hana a yanzu kuma bai hana a haƙuri a cikin wayansu abuwa bare mu yanzu wannan zamani ba za ka ce wani karu za ka yi jihadi a kansa ya zage kan ya komai an ce kowa yana da yanci ko a haka ma aya tana nan to fa su duk da haƙuri ya gama abin da zai yi kuma lokaci na nan ko dai akwai yanci a nan da wajen Allah ne kuma babu ya abu kaza wannan aya abin da malamai suka faɗa cewa tana nan har yau tana hukunci kamar haka ne bare ma a wannan zamanin namu kowa yana da yancin ya faɗa yana da yanci ya zagi Allah yana da yanci ya zagi annabawa yana da yanci ya zagi mu'minan ma yana da yanci ma ya duk abin da ya ga dama to kaza kaza ko in ba kuma kuma tana ganin zai dawo tashin hankali a ƙasa ba shi ma kuma yan ba shi da gadi yana da gadi ko ya dawo ha tashi hankali ko ai ka hankalin banza ne sai a kauda kai ma a ce ma ba a san ma me ba to kaga to a ga wannan zamani lalle zamanin fasibir ne to sai kai hakuri kai muni ka ci gaba da ayyuka ka san dai akwai wani gida bayan wannan da ba da gida ne da an ci da an da da an ci mu ne ko kana akwai wani gida sai ke nan masbir wannan shafaf ya ce da ayatul kitabi da ayar yaki wa sabbi hamdi rabbika ai salli kai sallah bi hamdi rabbika kana ne su dan yawa da wato godiya ga uban kai ta sallah kai ta tasbihi yanzu ita sallah a sallan ma kai ta tasbihi subhana rabbiyal subhana rabbiyal a'la wa subhana rabbiyal azim yawa subhana ga addu'o'i ga salatai ga kaza abubuwan cikin sallah ga wannan zikirai da za a baya dai yanzu tun da dai gidan hakuri ne nan to shi kenan kamar za ka ga wani yanzu ya zan iya hakuri ne mutum zai yi ban kaza Allah ya ga hanya ya sauki na baka ita sallah da ka yi sallah ya kaji kamar ta komai ita tasbihi da ka yi tasbihi sai ka ji kamar ta komai bayan ka yi wannan kai wuri kuma ita yin ma'anar sallah din ita filatu tare da hatsaran Allah ita da dai ka ji kamar ta kuma ran ma ta wuce ya zo ma ba kuma zai daga waye ne da da wa za ka faɗa ko yake nan kuma a ita cewa ai sakaci ne da shi ai baya baya kaza ai su ba ai sakaci ne da su a'a ina wannan ya ‘yan tashin hankali da muke danna nasu Allah ya kiyaye, amma kuma to da ne, da wala a wanda lokaci da kaza, amma duk su bayan suka yi jihadi suka kama dauloli suka kare addini duk su abin nan su bayan ne duk da baki ya. Amma an zo lokacin basir su guda basir, shi kenan. To salli, ka yi sallah, ya hamsa da sai ka, kana mai su ɗanya mutu da zidan da godiya ga Ubangiji, kirari ga Ubangijinka. Kabla ɗulu ishamsu, da yadda zan rarraba ma sallolin kafin rana ta fito tusalli subha in sallah asuba tun daga fitowa alfijir har zuwa fitowar rana in sallah asuba a nan ba zancen ramuwa a nan duk sallah asuba ne amma yanzu da rana ta fito kuma yanzu ramuwar sallah asuba ne duka baki ɗaya ko kuma lokacin ta ne dai ko ko lokacin ta ne a dawo din ne dai hakki zuwa azhar dai lokacin ta ne duka baki ɗaya ko ta shiga azhar ma dai ka biya ba wai ta haɗa kanka ba ma ta inda salatu ta Allah mu ne kitaban mawquta ba ko mun yi tafiya da wani babazo na wata ƙasar larabawa zuwa daga kwallo zuwa ya mai mu ba muna kan hanyar ta kaula to sai sallar asuba ta wuce ma a hanya sallar asuba ta wuce ma a hanya a ciki mai mota kuma bai tsaya ba ba mu je mai zama sai rana ta fito shike na aka sauka shi yana ta kokarin a samu manza babban ne an san samu kasu yana ta zuwa ka ya ga mu kuma kowa kokarin ɗaukar butoci yake yi ana neman inda za a yi sallah irin masallacin kasuwa nan sai ya kira ni kai zo kai na ga kamar alamar ɗan malam malami da rawani a kanka kai ɗan malamin shi a almajiri ne to me na kuna shirin ne nake sallah wacce nake ta asuba sai ai ta shi ne inna salata kanat ala mun da kitabu mawquta nace akara wa kallah ai mu zo wannan karatun ba ba mu je ba za ma a mu zo wannan karatun ba su sai kila daga kan kasar da kai ba su danci ne ga zo da shi da a wala mu zo wannan karatun ba a sai an rama bai suna nan suna da kukan da wannan ra'ayi a ra sai an rama shi da baki da ko to kai sallah kafin rana ta fito salatu subhi wannan ita ce sallah asuba wa qabla ghurubiha kuma kai sallah kafin rana ta fadi salatu al-asr ita ce sallar al-asr yanzu an faɗi sallah asuba da sallar al-asr wa sabbih bihamdi rabbika qabla dhulubi shamsi asuba wa qabla ghurubiha la'asr to ومن آلاء الليل فسجد وأغراب النهار لعلك ترضي ومن آلاء الليل أسمع أن أولكم أن دري ما يصلى فسجد أي صلي أي صلى أيضا to ita kuma wannan ita ce almagariba wal isha'a ita ce magariba da isha idan rana ta faɗi kuma yanzu dare ya so ma shiga ya shiga kenan ko kuma yanzu ai sallar magariba sunna sai ta nuna a awoyi a waɗansu ɗan awoyi da ne wa mina na illai wa mina ana illai a ƴan waɗansu awoyi na dare kuma salli shi ma mai sallah to sai sunna ta zo ta in aka bar nan wajen ba a sunna ba ta shiga ba to washe kan kusan asuba tsakiyar daren kaza to sai sunna ta zo da rana ta faɗi da farantin rana ya shiga sunna rana ta faɗi to magariba ta shiga kan a ce sai gari ya yi baƙi irin sun ka za ka la'a da farantin rana din nan ya shiga kuma shi kenan to sallan magariba ta shiga sai a yi sallan magariba a yi kiran sallah a yi sallan magariba kuma daga nan har awa ɗaya kim ga mai so har awa ɗaya wannan dole ne tsakanin magariba da isha a ba ta awa ɗaya duk wanda ya sallan isha awa ɗaya ba ta cika ba bayan ya yi sallan magariba da ya a cikin lokacin ta bai sallan isha ba in yana so ya jinkirta kuma ya yi awa ɗaya da rabi bayan ya yi sallar isha awa ɗaya da rabi ya yi kuma in yana so ya jinkirta ga shi nan dai har zuwa ƙarfe ɗaya duk lokacin ta ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ma kai mazanta al'umma ka da ƙarfe ɗaya dan ma shi ne lokacin ta duk gaba ɗaya su kuma dai ba su da adadi da nan har azuwa dai lokacin ta ne har fitowa alfujur lokacin ta ne amma dai suna dai ga lokacin da ta sa to a cikin wa'ansu 'yan sa'o'in dare ma ko salli fasaddi ai salli kai sallah aidan al-maghriba wal isha'a wannan ita ce sallar maghriba da isha wa atrafan nahari da gefen rana ma sallin zuhura ki sallar azhar a gefen rana idan rana ta yi zawali idan rana ta zo iya sama ta gota to duk lokacin da ta gota din shi kenan sallah ta shiga kuma sunna kuma tana nan ta faɗa sai an taka kaza zilli zawali kaza da iya nan aka tsaya kawai da rana ta gota ko karfe nawa ne ta gota sha biyu sha ɗaya kaza dai duk lokacin da ta zo tsakiyar sama ta gota to kuma sai an yi to amma a sabon da aka sauka wannan kuma ya nuna musu ga lokacin da za a yi ko sanyi ko zafi sai rana inuwa ta gota da taku kaza su kuma masu kyau suna nan sun faɗe shi ba wai ga ga ga ga azahar tana daga cikin lokaci mai wuya na sallah tana da cikin lokaci mai wuya na sallah sai na umar yakan gwada zillin zawali bayan ranar ta gota akwai yadda dumarsa da ake mutuwa da ita a sa a cikin bango sai inuwa ta yi tsayin wannan da duma ta yi tsayin da wannan da duma akwai abdullahi bin masud da aka sunan turmuzi ai duk mun kawo wannan ko shi kuma yace sai ake saku ko hudu ne kaza yana nan dai a sunan turmuzi kuma malamai duk sun faɗa januware sai an yi taku kafa kaza bayan zillin zawali february sai an yi taku da shin rabi Allah an ya gaya fasi haida watan nasara ake kirga da sun shawiya wajen kirgawa da watan arabiya watan arabiya yana tantance amma watan nasara shine kalanda da woman yawon nan ko to a january akwai takun da za a yi february akwai takun da za a yi har a zo akwai watannin da ba za a yi musu wannan taku ba ko duka baki da sannan kuma akwai sannan da za a yi kaza kai ma an ka lura akwai lokacin da yanzu kamar shan ruwa din akwai lokacin da wata shekarar shan ruwan ku karfe kaza wata shekarar lokacin tantanjawa yake duk da baki da yanzu dai ba a tsara sannan wannan kuma shi yana nan a cikin littafin fikihu duk da baki da littafin fikihu nan ba su suka hada da duk littafin hadisan nan duk gaba ɗaya littafin fikihu ne ba wai wannan na furu'a kawai nan da ai da ake a hadisu su ta suna sahih bukhari nan duk gaba ɗaya hadisan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma littafin fikihu ne sai sun faɗi yadda za a yi duka baki da ko to da kuma gabar rana ko ai sallar zuhura kai sallar azhar kuma ba'da zawali shams bayan rana ta gota daga tsakiyar sama hazihi as-salawatul khams wan hazihi salawatul khams wannan shine salloli guda biyar aidan duka baki da Allah ya bashi to kai wa'annan la'allaka tarda ko kai ka yarda da abin da za a baka a lahira ko kai ka yarda da abin da za a baka idza dunta ala hadhihi salawati idan ka dawama akan wannan salloli fa tarda bi ma kunta za ka yadda da abin da za a baka minar tawabi na daga lada gadar gobe ranar tashin kiyama yau bal kiyamati kuma za ka yi hakuri din nan za ka yi hakuri nan za ka manta ma da tubu ta azaba ba za ta zama ma mai sauki duka baki daya wannan yin kirari ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da abin da ya fi Allah ya ce ko ni na yadda la'alli arba dan ni na yadda in kai mun salloli da ina na yadda ai dai in kai salloli to ka yadda da abin da zan ba ka ya rasulullahi wala ko bai fi da rabbuka a tarza wata rana sai na ji ana zaune yace ina da tambaya safai suka ce faɗi in dai ba kuma ka shato kuma wanda kuma mai zafi ba yace wai wace aya ce ta fi kauna ta fi nuna mana rahama karara a cikin qur'ani wata aya ta fi sama aljanna wace aya ta fi sama aljanna wani ya ce kul ya ayyuhal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ya kawo wannan yana da ce ah ah ba ita bace wani ma ya kawo wala sawfa yutika rabbuka fatarda yana da ce ah ba ita bace wai aka dinga da tantance to mun ba gani ita na abubuwan da yake hannu ka ce ba shi wani mun ba gani ita ita ce فصدق بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فصدق وأطراف النهار لعلك ترضى Allah tabaraka wa ta'ala ga shi ya faɗi ita ce ita wannan ce saboda Allah ya faɗi salloli biyar kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wata sallah ta rusa abin da yake bayanta idan kai sallah asuba duk abin da kai har azahar sai kai sallar azahar azahar ta rusa duk abin da yake bayan tafin nan idan kai azahar duk abin da kai na laifi idan kai la'asar la'asar ta rusa shi gaba ɗayansa idan kai la'asar duk abin da kai laifi kai magaruba magaruba ta rusa wannan in kai magaruba duk abin da kai dai na laifi isha ta rusa wannan in kai isha duk abin da kai na laifi asuba ta rusa wayo shi ne mutum yake da laifi babu da ka annabi sallallahu alaihi wasallam ce misalin ku kamar misali ne mutum yana da rafi a kofar gidansa ko irin wannan swimming pool din a kofar gidansa wajen da zai shiga ya wanka ko ban daki ma ko ma me yana wanka din kullun ya wanka sau biyar hal ya qamin darani shay'u wani abu zai ragu na kazantarsa yanzu mai wanka kullun sau biyar wani abu na kazanta zai ragu a jikinsa suka ta ba zai haka mai salloli biyar din nan kullun wanka biyar yake yi duk gaba gida wannan rahama ce kwarai da gaske salloli biyar din nan makama su kwarai da gaske ariki ne kuma abin da ya taso da maganar su haƙuri cewa duk masu yin izgili din nan duk kafiran da suka yi ba su imani da Qur'ani ba masu gaya masu Allah kaza kaza masu duk abu duk da baki da to ya haƙuri ya Rasulullah ya za a yi haƙuri a masalla da aka tun da nan duk abin da ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi sallah tun daga sallar sallah take cikin zikiran wasu baye suna da falloli bayan na farilla da suna da nafuloli na na nafuloli kala kala kuma na sallolin bukatocin su duk gaba gida ya da shan kuri su kula da wayannan duk gaba gida akwai salloli na bukatoci da yawa akwai salloli na tsari duk da yawa akwai duk wayannan tsari da gashi a bugiran da ta zo to ana cewa duk wanda ya dawwama a salloli biyar din nan a cikin jama'a waɗannan salloli da aka faɗa azahar la asuba azahar la azar magariba isha wannan su ne farilla sauran kuma na fuloli duk gaba ɗaya amma duk waɗannan farilla duk wanda ya san waɗannan wajibinsa ne wannan aiki ya zo yi ya riƙe su bai wasa da su kuma ya riƙe su cikin jama'a sai da larura jama'a ta tashi daga ɗaya ta tashi ta fara daga biyu mutum biyu ma jama'a ne mutum uku ma jama'a ne sai dai kuma haka shiga cikin littafin wani mutum kuma duk suna nan in dai ga jama'a ta sunna bayan Allah ba fitinannu ba wanda suna nan gaba akan karatu yadda aka sani yadda ya zo yadda aka gada karatu ta sunnan manzon Allah ba sunnar Saudiya ta kwanan nan ba ta sunnan manzon Allah da ba a sunna ba wannan sunna sunna da ake faɗa sunnar Saudiya ne shi wasu yalla a to wata rana ya tura wani limami daga cikin jikokin da ko shewa imama ce da shi limamin da ya kawo basiya ya ɗan ebo ɗan ya tsakuro ɗan wa'ansu ayoyi ya yi ruku'u ya kaza ya kuma tashi ta biyu ya kuma fati a ƴan kaso ƴan ƴan kaso sunnan manzo Allah sai an cika sura har ƙarshen ta ba wai in ba a yi haka sallah ta amma dai ko ba a yi sunna ba in dai mutum ya ce shi cancan can ba zai kuma ba zai sunna to duk in kai sallah ka tsakuro ɗan ayoyi ko goma ne ba kai sunna ba don wai haka iko Allah ne kuma tun ba su da'awar sunna kuma ya kuma su ne masu wannan sallah ya je a ɗan tsakuro ta a ɗan tsakuro ta a ɗan tsakuro ta ya zama ga abin mamaki malaman harami din nan da irin wannan gangari a haddasa su amma wai dai saboda haka ne sunnar ƙasar sai ka da an ɗauko sura a tiryan tiryan kawar ta yi ba za ki ga ka a zaran Allah in a gaban manzo Allah ne ka yi ba za ki ga ka a gaban manzo Allah ne sai ka da an dace kuma insha Allah ba za a kai ƙarshen ba mu kuma haka ce sunna mu kaga kuma yanzu shi kuma manzo Allah ya kaf ibnu kasir ya kawo sallar manzo Allah da karatuka manzo Allah da shi ya duba su kawai sunna ila sau ɗaya ta yanke sura gaba ɗaya saboda ya kwari sallallahu to kai ma kwari wa kai kai ma kwari wa kai dauki ƙanana ga sunan ta zama wannan marwan bin al-hakam shi ne mai sallolin magarba da yan ƙanana ƙanana din nan su kulhu wallahu su kula ulu wa salatu su kaza kaza to kai ma ku sun nan barwa na zinin hakan ko da yan ƙanana ƙanana na ɗaukar su mana ne ya ga ga asuro ɗan wa'yan da ayoyi a bakara gaba ɗaya kuma ƙananan jinsu da gare ka duk gaba ɗaya duk gaba ɗaya ba kawai sallah ta ɓaci ba a'a shi ne yin wannan shi ya zo ya ba ta wurin ya ce dole sai an sunna to kin mun gode Allah tun da ya dole sai an suna to kuka ƙara yin Allah ba su cika tura ba je ka wajen baban sunna ibn kasir kaji abin da ya faɗa da shi nan a fito sunna ko na sai da sabi kowa yana da shi duk da baki da to sai da shi wannan da yawa shehu sunna ya gama sai shi ya ni ma sunna saudiya za ta yi mu radiyallahu ta'ala anhu sai ga sunna ba na sunna saudiya duk da baki da ko da ta azalin ta mai amma sunnan manzon Allah ta to in dai ga mutane masu yin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan na kufi rasulullah bi suwatun hasanatu liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira in sunna kenan malam to wannan ka kowa wani ya kuma da kai ka sallah ka zama musulmi ka zama musulmi dole ka fita wajen da masallatai kan irin nasu amma an suna yadda da kai ko masallatan da suke kusa da kai wanda in ka je suna faɗa ne zai faru kai ba su yarda da kai ba kai ma ba su yarda da su ba suna da su da haka ƴaƴan gidanka ya da yan gidanka sharaɗi dai a san kana yi dan ka kuma musulmi da zuwa ka sallah ba za su ma sallah ba in ka mutu ba su wanke ka ba in ka mutu sharaɗi ne wanda aka ga yana ibadan nan yana sallah yana abu shine certificate ɗinsa ba riya a cikin sa ita dole ce dole ka nuna musulmi kana yi ba riya zakka ta wajibi dole ce dole ka nuna musulmi kana yi dan ka su zarge ka da ba ka yi kuma Allah ya je ya bar nasa ilimin ya guna wannan duk ba ya to waɗannan in dai ga waje na mutanen kirki na mutanen sunna tara a to je kai sallah tare da su duk da baki daya shine ma'anar jami'i ɗan kuma fitintunu sun faru kowa kafan da kowa yana da yancin sa yayi masallacin da ya ga dama ya ja jama'a da ya ga dama ya kaza kaza kaza kaza to wannan kuma ja jama'a ko yi wa 'yan gidanka sallah a yau da ya jami'i to duk wanda ya rike sallolin nan biyar a cikin jam'i cikin jama'a ko Allah zai ɗauke ma kuncin rayuwa za ka ga Allah ya sa mai yalwar zuci ɗan abin nan da Allah ya ban za ka ya ce shi ɗan abin nan ko mai kankantar sa Allah zai sa maku yalwar zuci duk mun yi magana yalwar zuci Allah zai ɗauke ma azabar kabari zai ganta ba Allah zai ba shi littafin sa hannun dama zai shige daga firaki kamar walƙiya in dai ya tsaye da tsallo ina wannan duk ba ran tsoro a kansa zai shiga aljanna ba tsari zai shiga dan an ce ita za a fara duba da an duba kayan da an ga kayan abu shi kenan stamp din Allah ta zo da stamp din kai wannan nawa ne ke kome ma a ciki ya shige ya zama yana da bakin fasko da ake cewa ko shi ba Allah kuma shi ne farin fasko yawa wanda wai ba sun kan ganka da shi ba za a bincike ka ba to sallah kenan ita ce babban fasko wanda za a bincike ka ba duk wanda ya wulakanta Allah kuma ya tozarta ta cikin jama'a ya tozarta ta cikin jama'a Allah ne ɗauke ma albarka arzikin ko ga arzikin ba zai zama ya amfani da shi ba zai zama mai albarka ba da neman arzikin nasa Allah zai ɗauke ma albarka Allah zai cire kamar bayin Allah a fuskarsa wannan yana da haɗari kwarai da gaske fuskokin bayan Allah tana nan sananniya su komai baƙar fata su in ka kalli fuskar sai ka ji imani ya ƙaru a zuciyarka an taɓa su waye wajen Allah ya mai izabu wanda da an san su zikin Allah sai a kama ziki sai a ambaci Allah ba wani abu suka sa ba ba wata boda ba ce ba wani canza wani abu ba ne ba wani sha'a'a imanin ne yake fitowa ta fuskar su kuma ba wai sai suna farare ba ba wai sai suna a ko ma dai wanda irin kama ne da su imanin nan za a gani dai kamar bayan Allah da haka da yawa bayan Allah in suka dan wani abu suka ce sai sun duba wudubi su gani Allah ya kwace wannan kamar ko bai kwace Allah ya kwace wannan da yawa bayan Allah da suke duba wudubi ba wai dan suka suna da kyau ko ba su da kyau ko farare da ba shin an kwace mun wannan kama ta bayan Allah abu ne mai wuya sai mumin da zai iya ganewa mu gode Allah da kaga waɗannan fuskoki na bayan Allah a rufai bayan Allah da dan yan faila na sai ga su wannan abu ya faru kaga ka nutsu ka ba Allah kana kan mutumin nan dan Allah ka manta duk wahalar da kake ciki ka manta kun tura albarka wannan sai Allah ya biya bukatun ka duka da kallon fuskar kawai matsalar hadisai ne ta yawa da yawa man nazar ila wajhi al-alim nazaratan kalaka Allah ta'ala min tilka nazaratu wa laka yastaqbilu lahu ila yawm al-qiyamah akwai wanda in ka kalli dukkan malami wanda ya irin na Allah mai tsoron Allah kaza kaza sai Allah ya halitta malaika ya neman magafara hatta shi kiyama ta shiga aljanna bare al-alimur rabbani malami masanin Allah kuno rabbani na balle alamun rabbani akwai wanda in ka gan shi ka shiga aljanna har abada ba ka rasu ba mun gode Allah shehu yana daga cikin wannan man yuhibbuni wa man yarani fi jannatin kulli bila burkani kuma ga kun da ka kalli da dubara fa hal azlarat ayna ka ta gani biri na haka ake zan kirari zuwa ga cikin lamarin Allah to ibada ce kun Allah ne san Allah ne san Allah Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama ma'arifa da yake kawo haka da rage ganin ba duk almajiran fa na yake ta lulli ta hotunan su ba wai dan kawai ga hoton hoton mutum ne da yake ga wani kowa mana a'a wannan imanin suke gani man idza ru'udu kira Allah da sun kalle sai su tsara lamarin Allah sai su tsara kuma da gaske ne abin nan ba tsafi ba ne ba wai dan soyayya kaza kaza ba da ka je ka ɗan yi wani laifi kai da kanka da ka ɗan wani laifi da tsakaninka da Allah da ka kalli wani sai ka ji malam gaban ka ya ya faɗi malam amma wani irin harara malam ya sai ka ji kai da kanka ka tsuguna malam kana abu ya buji jirginka ba ga tasiri yana abu in gan kake kuma da kasa ne ƙara ma'arifa man izaru zikir Allah suna da an gan sa aka ambatan Allah an tambaye shi Abdullahi mai sanar ko rabbi Allah ma an tsara wasu ayo ice manzo Allah ya faɗa kun zai wuce da duwa kuke so kuma ya faɗa ya ce duk inda aka gani a kama zikiri ku kuma so kuke a faɗi wani abu suna da an gani a tuna Allah ba da ka gani ka tuna fitina ko ka da hauri ko ka zaka a da ka gani ka tuna Allah duka baki daya Allah ya ba mu albarka ya sa mu cikin su sauka annabi sallallahu alaihi wasallama to sai in ya in mutum bai sallar biyar to Allah ba zai bashi wannan hasken ba Allah ba zai bashi wannan fuska ta kamannin mutanen Allah ba duka baki daya shi kenan da kuma duk fuska kuma ta ta abu ta fita daga fuskar bayan Allah Allah ya fuskar bayan Allah din nan gaskiya ne tana nan in ka je inda suka za a gani wani kallon ka kawai za ka kama kuka kallo kawai ka kalle shi wala za ka rika kama kuka idan ka yana hawa ka kama kuka zuciyarka ta tafi wajen akwai wajen bayan Allah da in dai ba ka da mai kudo da kai kai inda nan ka kamanta da duk wata rayuwa ma ta garu nan za ka zauna duka baki da sai dai in kana da wanda zai fito da kai to kai ba ka ba iyali ba ko ma maka za ka za ka za ka za an ba ka bar shi nan to in kuma ka bar wajen in kuma ka bar wajen shi ke ne ga to wai ina irin wa'ancan mutanen da yake gani yanzu mutum ya je madinan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu ga irin wa'annan mulunai bayan Allah wa'annan da Indiyawa nan da Larabawan da kaza da ma bakan fatan duk da suke kewaye da manzo Allah sallallahu ka ga wani irin haske da wani irin imani a cikin fuskarsu ka ji ka shiga aljanna ka manta da komai ba dan da biza da waye ba za ka ƙara fitowa ba haka maka haka in ka je garuruwan bayan Allah din yanzu ka je madinar shehu radiyallahu ta'ala an kaula a ina gani wallahi in dai ba ka da mai control ba ka yadda ka fito ba fuskar bayan Allah kawai ta ishe ka dukkan wancan sun ga ba wani jira aka yi ba ba wani kale-kale ba ba wani shafa ba wani kaza kaza kaza ba amma iba sallan nan an tsayar da ita in dai sallah biyar din nan take ba da wannan fuska to lalle sun same an tsayar da ita sannan kuma ga sharuɗɗukan sallar duk an tsayar da su duk gaba ki ɗaya duk gaba ki to Allah ya mana haka duk gaba ta aiwa ta jama'a akwai abubuwan da ba a samu da wasa akwai abubuwan da wasa zai ba da su kwarai da gasa yi kokari ba kawai ba da su to yaro yanzu daga kaga inda za ka san abin da haka yanzu ko irin fina-finan da tunda mu mun zo zamanin fina-finai ko yanzu ko irin fina-finan nan na turawa idan za su yi tarihin annabawansu ko kuma tarihin da waɗansu mutane na kansu da na annabawansu kaza sai haka sun shirya musu wata irin fuska kai da haka fuskar kasan wannan yi lalle an farfare su ga bawan Allah. Sai da kallin da suke shirya wa annabawan ko su shirya wa ƴansu manyan su da inda irin irin abubuwan cikin na tarihi ne da kaza. Da kaga sun san annabta sun san annabawan sun san fuskokin su dan wa'ansu annaba hajjin su da nan a hannun su. Sun san fuskokin su duka baki daya. To in ka ga sun shirya fuska sai ka san lalle wannan ya iya kwaikwaya fuskar a rufan nan na annabawan nan da suka ci na kaza kaza a yi kokarin kwarai da gaske abin ba a bari yake ba ba a baki yake ba ba a shafin da yake ba ba a rasun shi yake ba duka me shi yana da shi duk da baki da da kaka zo ya ga tsari da koma ga Allah kai da baka ba wanda ba da shi ko ba da shi idan kuma kai din baka hono kuma ka san wannan wani kawai sai dai musulmin ga suna kake yi to wannan kuma daban to tun mai sallah Allah zai mahar duk wanda ya bar sallah din a cikin jama'a ko Allah zai cire man wannan wannan sima tsari da wannan kamata bayan Allah yawa daga fuskarsa kuma Allah ba zai karɓi sauran lamurmuransa ba kuma Allah zai sa kirinsa a cikin zuciya halitta za a ga jama'a ba su cika kansa ba sai dai dan dole halitta ba su cika kansa ba in kana son farin jini ko yanzu yanzu jama'a ta kada kai take Allah ya fi nan za ka zama kana da farin jini za a karɓi ransa yana mai kishirwa za a karɓi ransa yana mai yunwa kuma zai sha wuya wajen mutuwa an sai da ba a harkar sai kana wani bi Allah ya zan mai sauki Allah ya zan mai sauki Allah ya zan mai sauki diga ba ki ta an ko kai ma sai an yanzu ake kaza da shi yanzu ake kaza ko ba da lafiya sai ya ga lokacin so ko yawan sauki yanzu dama mun mun ga wannan sauki da ashe saukin tafiya ne an Allah shi saukin tafiya ne kaza diga ba ki ta kuma zai sha wuya za a jarabe shi a kamarinsa kwarai da gaske za a jarabe shi da tambayar munkarin da nake ko kamarinsa zai ma dubu zai ma kunci duk da baki da zai sha wuya wajen misali zai haɗu da fushin Allah tabaraka wa ta'ala zai haɗu da hukumar wuta ya zo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al'umma nan tawa al'umma ce da Allah ya ji kanta Allah yana ije mata bala'i ne da ikilasinsu bi ikilasihim da tsarkakewarsu da rashin riyarsu ikilasi na zahiri ko da ma'arifansu da sanin Allah nan nasu Allah ya ɗauke musu bala'i wa salawatihim da sallolinsu biyar ina sai shauran nafilolinsu ma'arifansu sallar gaba ɗaya in ba ikilasi zama banko maimakon fuskar ka mai hasken ma ƙara baki za ƙara baki za ce maimakon dukkan shiga wannan alherin ƙara faɗa fitina za a yi kuma ga kallon kaza kaza to za mu zo ala ayi halin dan dai kowane musulmi ya kama kowace ake nufi amma dai kamar yadda wannan hadisi da ikilasin nan kuma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu dina a samu natija kwarai sai da ikilasi to Allah yana daukewa al'umma bala'i ne bi ikilasihim da ikilasinsu wa salawatihim da sallolinsu wa du'a'ihim da addu'o'insu koma wajen Allah ayi addu'a kaza zaka ga bayan Allah suna kula da addu'a ana zaman lafiya ana zaman tashi hankali kullum a cikin addu'a dai suke duk an yi sallah ayi addu'a duk an yi daurin aure ayi addu'a duk an yi suna ayi addu'a a kawai ma wa'in bayan Allah za a tara jama'a suna da hali ayi addu'a su yi abinci su rarraba wa jama'a su wa'in za ga ma su sa wa'inda malamai masu ƙur'ani sun ko masu addu'o'i masu dingari wani dangari ma gaba kuma hukumomin in suna da hankali bayan Allah su dinga sawa dan aiwa kasarsa addu'a sa masu addu'o'i su dingari duk gaba gida wannan duk alheri ne duk alheri ne nuna wa Allah kankan da kai ne nuna wa Allah lafiya ne duk gaba gida kowa a matsayinsa dole sai addu'a har arifin ma sai addu'a shi yana ganin to me zai a harshe ba wanda kai annabi sallallahu alaihi wasallam sai addu'a kuma in ma kai ba ka ganin komai ba ka ganin wani abin tsoro ai ubangiji ma ya ishe ka abin tsoro ko haka manzo Allah ya faɗa Allah bai ya uzu bi zaka min sakatika wa a'udhu bi mu'afatika min uqubatika wa a'udhu bika minka Allah na neman Allah ma ya uzu bi zaka ina neman tsari da yadda ka kai fushi da ni Allah kai da ni ka kai fushi da ni wa a'udhu min muhafazatika min uqubatika ina neman tsari da lafiya ka kake min uquba Allah ka bani lafiya Allah kake min uquba wa a'udhu bika min ina neman tsari da kai abu sakai la a'udhu sai annabi ya riska shari'a kan wannan ya kai mata nauyi sai la a'udhu bi zana alai Allah ba zai tattare kirari a gare ka ba bal anta kama asmaita alana sai dai kamar yadda kai wa kirari ni zai kirari kirari shari'a ya kan nan zai da kuma ake ji shoran kirarin ma ita duhulin lafi masu sama ta adam zai faɗa tafi ake zai masu rai ne suke tafi ko Allah ya ce komai ma yana yi da kuma zai bari shi na komai kuma wannan kira na Allah ta bara ta wata Allah to ko a je a yi ta addu'a me ma'ana addu'a kankan da kai a ce wata rana shi ne ko imamu junaidu ya a maka ya hau dutsen a baku baitin sai ya ga Hallaji yana zaune a kan dutsen Abaku Baiti yana zaune ya sa gabansa gabas rana ta take ga tsafin rana ga zafin dutse yana zaune sai ce ku zo mu sauka ku zo mu sauka ku zo mu sauka sai ce wannan mutumin ya nuna wa Allah na shirya kamar ya nuna wa Allah na shirya ne yanzu duk bala'i da kalmomi na shirya ya ba wa Allah haka ba wa Allah haka ko rana ya kun ganshi a rataye a jikin bishiya ai aka karfa shi sai aka ce baki ke rufe wallahi ba baki ne ba na san dai wanda Allah ya yi wanda ya nuna Allah na shirya komai abin da kawai da za ta zo wata rana ya an zubo abin da kuma ba Allah kai mana mai kyau ma'ana dai mu ta addu'a ta addu'a kuma kan mutum komai jin daɗin bala'i da yake ya ce zai roƙi Allah ba sifa a ji a ana sha hakurin kuma ita addu'a duk da baki da to Allah yana ayyuka da wato ayyukan da addu'an su wa du'afaihim Allah yana ɗauke mana bala'i albarkar rauna nan ‘yan wa'yanda kake ganin ba kowa din nan ba su ba kowa ba ne su ba su mallaki komai ba su Allah yake kallo tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauke masifa wa ku afa'in da raunanan su kuma Allah yana ɗauke mana wasifa dan su. Ai haka yanzu ko ga mutanen annabi Nuhu ga mutanen annabi Yunus alaihi salatu wa salam Allah ya ce ba dan ba dan tsofaffi masu kankan da kai ba wajen ibada din nan daular shiyuhu kushau ba dan yara masu shan nono ba ba dan dabbobi masu kiwo ba da ban dauke musu azabar ba shi dama bawan Allah da Allah ya kimsa mai hikiman da za su fita tuba din sai shi to yanzu za a yi ku tattaro tsofaffi a sa su a gaba yi tawassuli da su a sa tsofaffi a gaba a kwakwato yara masu shan nono a kwato daga hannun iyayen nasu mu sa su a gaba ga yaro san yana kuka ga uwa sun tada mu a ebo tumakin mutum mu sa su a gaba Allah yanzu za ka halaka waɗannan Allah yanzu waɗannan sun za ka halaka Allah Allah ya ce man Allah ka kaza kaza shi ke na azaba ta ɗauki Allah ya ce ai saboda su saboda su to ni aka rike wayannan duk gaba da Allah zai tayar masu ba amma su burkur kai inda suka kai duk gaba ki da goya ga duwa nan aka wulakanta duk gaba ki da kuma ya zo da kasadar cewa annabi dana ya da amincin Allah ya tabbata a gare shi yana daga cikin abin da ya faɗa na alamar al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sun ga annabi da ne yana wanda suka je ko Armenia ne suka je garin da suka tarar da shi su suka binne shi ma Abu Hurairah yana daga cikin ba Abu Hurairah Abazar Bukhari yana daga cikin Abu Musa al-Ash'ari yana daga cikin wanda aka binne annabi da ne yana da shi dan daga zoban annabi da ne yana ma wajen tsaye dawo ko ina kuma ya koma Allah ta'ala to sun tarar da littafi a daidai kansa an aiko zamanin kalibanci sai na umar an aiko sai na umar da littafin ya kirawo abdul ibn abbas ya zo ya fassara ya san irin karatun shara'a kirari ne da alamomi ne na al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da cikin abin da aka samu a cikin wannan littafi na annabi dana yala cewa al'umma annabi muhammad za su dinga yin salloli da mutanen annabi Nuhu sun yi waɗannan sallolin da ba a duniyar da su a ruwa ba. Da ada sun yi wannan sallolin, da ada sun yi wannan sallolin ko da in ba aiko musu iska ba, ta halaka su. Da samudawa sun yi wannan sallolin da wannan tsawon ba ta halaka su ba, da sun yi irin wannan sallolin da suke. To don haka yana ga mumini na yaƙini wanda alhamdulillah ya samu yaƙini ikilasin da manzo Allah ya faɗa ya same shi arihi ne wanda ya koma wa ya yi musulmi ne kar ya bar sallolin nan guda biyar sannan kuma abin da Allah ya hore masa na nafiloli sannan mun ga mazajen da su sai sun yi nafila hamsin kullum bayan wannan farilla din akwai sun rarraba duk gaba ɗaya yau ya yi wa'yansu daga cikin almajiran sa izini shi yanzu duk wa'yanda ya wuce izini din nan da su ma wanda yake so suka wa izinin su har suka koma ga Allah sai sun yi a shi ma aka yake kullum ya yi wannan nafila hamsin din ragowa saboda da hamsin aka wajen ta zama biyar to su bayan Allah suna da fassalolin su har yau dai suna cika ragowar ragowar talatin ragowar arba'in da biyar din nan a nafila suna yi akwai ta raka'atanin fajiri kaga biyu kenan sai walaha in ka ga dama ka ɗauke ta sha biyu shi ne kusan ƙarshen walaha ko takwas ko takwas ko hudu inda ya zo a walaha ko biyu ma duk gaba ɗaya akwai salatul ishraki ma in rana ta kullo kuma ta ɗan ɗaga sallah raka a nan akwai wannan to sannan hudu kafin azahar biyu bayan azahar hudu kafin la'asar ko biyu kafin azahar biyu bayan la'asar a biyu bayan azahar biyu kafin la'asar ko hudun da shi ya fi tabbata abdullahi bin umar kuma biyu biyu bayan la'asar ba sallah sai shida bayan magariba ko biyu bayan magariba sai biyu ko hudu kafin isha ko biyu to sai bayan isha kuma ragowa ƙara ta cikin dare ya shafa'i da wuce ya shafa'i da wuce yau sai in ka haɗa zai baka hamsin akwai wuraren da akan wannan suke akan akan wannan suke to amma ba kan kowa zai iya da zai iya na kanan dai gashi na zai iya goma nan ya shafa'i da wuce kuma ya ishe shi dai ga wannan mazaje ne amma dai kuma idan haza duk abin da ake faɗa ɗin nan sun samu duk abin nan da ake faɗa sun samu to yana da mumini ba ya rike sallolin nan gaba ɗaya in ma duk baka iya na bulolin ba ba lalla ka je tafsira rike kankan yana ga mumini ya rike addu'a yana ga mumini ya rike fakewa zuwa ga Allah ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala ko ina a gan shi a san na Allah ne tare da Allah yake bawan Allah ne a kasuwa din a ofis din a ko'ina ɗin a cikin jin daɗi ɗin a otal ɗin a ko'ina akwai ne akwai bawan Allah da ko London ya tafi kalifan nan namu da ya rasu Allah ya rahamshe shi yaban in kafa ɗin alherin mutum abu ne mai kyau bare kuma ma ya tafi lahira kalifan nan namu da ya rasu Allah ya rahamshe shi duk an ba shaida ko London ya tafi tare da ai za a ce an tafi zuwa a je a huta ne to sai ya tafi ya yi saukoki ne kuma sannan ma za a je a yi buga Qur'ani sannan ba zai da daga nan ya yi saukan Qur'ani wajen nawa Qur'ani za a yi ta bugawa ce dama san cikin iyali da jama'a da waya ana yanzu alhamdulillah ga shi nan sai ni kare a cikin kare dai aka abu Qur'ani za a yi ta bugawa to an ga shi na Allah ko da ko dan jin dakin aka je dai ƙara gun Allah za a yi duk gaba ki da ƙara gun Allah a yanzu wani da an je wajen jin daɗin kuma ai shi da Allah kuma ya an dawo wajen mu ya bari dai Allah an koma wajen mu ya da ka ta'arrab ila Allah bi rasa'i ya arifka shiddar ka tuna da Allah a cikin maya maya to in ka shiga tsanani ya tuna da kai amma ka ki tuna da shi a cikin yalwa sai an shiga tsanani kuma wayo Allah kuma ai kai ma ka sai ai ma dariya ku bar da gaske kana ya hayya bin mu'azu razi ya haya dan mu'azu Allah ya yarda da shi ya ga sun wasu waliyai zahidai masu ilimi wanda sun ba masu hikimomi ita cewa ma'anar sallar jiki jiki yana da nan sallah zuciya tana da nan sallah a cikin sallar jiki rai yana da nan sallah a cikin sallar jiki din nan ita to sallar jiki alfara'id wan nawafil wannan farilloli da nafiloli dole ne jikin mu jikin mai rai jikin sa ya tsayar da wannan sallah wannan sallah jikin mu gashi yana yi za mu zo masallaci da dunguran dunguran la'asar magariba ita wannan ita ce sallar jiki ita ma abin nema ce dole ne ka yi amma wadda take da tasiri da wannan wadda kuma kayan cikin jikin suka taya ka wadda kayan cikin jikin suka taya ka to sallar jiki kenan ma'anar sallar nafsu ma'anar sallar jikinka zuciyarka kuma batinin batinin jikin naka wannan rai naka rai din na numfashi ba rai na azaran Allah ba to ma'anar sallarsa kuma shine al-uruj min abidul bashariyati ka fita daga wannan kaskanci na dan adantaka ka dinga fita da halin dan adam zuwa kai kokoyan halin annabawa da halin mala'iku ka ka dinga yin alheri ka zama mutumin kirki wannan ai ba jiki yake ba ko wannan kuma a cikin jiki yake kuma yanzu ka dinga yin kyawawan halaye ka dinga to za su taimaka wa sallarka amma ka zo ka masallaci ila ma ka dawo da farfashin zagin wani ka dawo da kin wani ka je ka cuci wani yana yana ta Allah ya saka kawo ka tsaya san masallaci ka to kai ne bayan ya hana ka ya yana san gaban Allah shi yana kasance shi kuma da gaske to shi kuma nafsu inna nafsa la amaratu bisu'i ko wannan nafsu amaratu bisu'i din nan ita kuma a dinga tarbiyyantaka ta ita kuma ka hau lawama nafsul lawama bin nafsul lawama ka hau kuma mulhama fa alhamaha wa nafsun wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa ta nafsun ce dai kuma ka hau mutmainna ya ayyatuha nafsul mutmainna irji ila rabbika kuma ka hau راضية تظلم مرضية يعني يقع النفس المطمئنة إن إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي sai kuma ta shiga ma'arifa duka baki da to mutum ya ta gyaran wannan shine sunfancin tasawuf da ake cewa ulama tantiya ya fa da dafa da amanta zace wanda ya tantiya ya gyara zuciyarsa yana gyara nafsunsa kuma wannan shi yake kawo nafiloli shi yake kawo bitirai shi yake kawo wurudai shi yake kawo dan a gyara ta kuma sai ka ta yi kyau yanzu sai in ka zo wajen sallar shi ka ne da tsaya ka amma da yawa wani cikin sa yana masallaci amma zuciyar tana ka sun kasuwan ne ma da alheri wajen neman abinci wani tana tana da zage zage ma yana can ma ya kasa ya tsare yana tunanin wani makiyin sa mutumin banza ka gaban Allah yake ba duka wato ya ga yanzu wannan dai ai dai to ya fi ya fi shari'a a shari'a dai ai a shari'a dai ai amma dai kuma ko a shari'a Allah ya a ikimuna salata Allah zai salati da bi Allah sai ya tsaye da ita to wannan bai tsaye da yadda aka faɗa ba to wannan kenan sai sallar zuciya ji a hayatin nan ibn ma'azir ko sai sallar zuciya ita kuma me sallar zuciya muraqaba ta dinga ganin Allah yana kallonta. Idan ba ta iya ka kalle shi ba shi, an ta abu lalla ka annaka tarahu. Ka bauta Allah kamar kana ganin ta, to in ba ta zo nan sunan wajen mushahada. Sunan wajen mushahada. To in ba ta iya mushahada ba, to ta yi muraƙaba fa in lan ta kun tarahu fa innahu yaraka. Ta san Ubangiji yana kallonta. Yanzu da mutum zai san akwai wata akwai wata kyamara ta security suna kallon da yake sai ga ya nufi duk za ka rike kai kai kai kyamara na kallon ka kaza kyamara na kallon ka ya san Allah yana kallon sa da haka daga za ka za wannan ta alheri ne ko ka ya ganka ko ka gan shi ta alheri to kana ganin sa kuma ai shi kenan da da za ka yi wani abu kana ka ga wani dattijan unguwarku ko wani wanda kake jin kunya in ka gan za ka abiya za ka yi a ce ka gyara ai ga wani nan na gano wani to gano Allah haka mana an ta abu da Allah ka annaka tara to wannan ita ce sallar zuciya ita kuma da muraqaba Allah ne yawo bi salati ya kashi ku da haka sun kan san da kai ba wai wannan tambarewa kai doro ko kai kaza kaza kaza a cikin mai zanzan na zuci shudu kuma na zuci shi ma kuma sallar yadda ake tsaya da yadda ake yara ta an faɗa duk gaba da ko wannan ita ce sallar zuciya zuciya tana ta yi sallah in mutum ya tsaya nafsu ta bi shi tana yi zuciyar ma ta bi shi tana yi sai salatu sirri haka wannan bawan Allah ya faɗa sai salatu sirri ita kuma kakkawaiwaya zuwa wani Allah adamul iltifati ila ma su wallahi kakkawaiwaya wani ganin wani Allah mun daga ka dulmiya fi baharul mushahadati a tekun mushahada an tawara kuka da kaza ubangijin kai na a tekun mushahada kake ko dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a abu zullaha ka annaka tarahu bauta Allah kamar kana ganin sa gashi sai salatul ruhi sallar rai kuma ruhu wanta kul ruhu min amri rabbi wanda nafsu dinnan hatta ruhun ne to sai sallar ruhi ita kuma shine karewar mutum a hadaran Allah sana'in sa kuma la ilaha illallah kenan yanzu kuma hadarat ma take kayan ba na sama to tsarewarsu cikin hannun Allah da wanzuwarsa da Allah ko ga shi a bakari ne dai a bakari ne dai cikin Allah tabaraka wa ta'ala duk gaba ki da bakari ne da haka aya tana nuna wa man yati rasula faqad ata Allah duk wanda ya manzo Allah Allah ya san da manzo ya tsare cikin hadaran Allah ya wanzu da Allah shi kenan ko man in ka bishi da ba Allah tabaraka wa ta'ala to ma'azur raziyati duk wanda ya san faman salla hadhihi salatu duk wanda ya salla irin wannan Allah zai kiyaye shi zai yi hakurin fasbir din nan zai yi hakurin to shi ma ya tuna wani bai kara kaza daga daga ai amma kamar ma bai san abu zai yi wadatar zuci ko ba shi da komai za ka kawai na mawadaci zai yi hasken kama ta bayan Allah zai komai alheri duk zai sa in ka zara shi ma kama yake haka shi ma sai ya lashe ka duk gaba ki da Allah ya ba mu haka to sai da wanda ka zalan ba a gana a cikin sallah Allah ya ya same ka yanzu zai ku wadata da duk gaba ki da sauran to lalle mu rike sallah kawai mu kula da sallah to
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا wala ta mutanna a yanka ko kanka mi ga idan dunan ya rasulullah ai kanka kalla ma kanka kalla kanka kalla ya rasulullah ai ne ka da idan dunan ga ko ila ma mata ana bi azwaja yazo abin da muka nikimta nau'o'in jama'a da shi ai a dai na yazo abin da muka ba jama'a kanka kalla abin da muka ba wa jama'a wa'anda ba su san lamarin Allah ba ko duniyan nan muka ba su ko mun ba su kuɗi na ƙaru ne ko mun ba su mulki irin na Fir'auna ko ai kakkallan su ma kaka ya Rasulullahi dan asnafan nau'o'i ko na daga mutane ko minhum daga cikin mutane zaharatul hayatu dunya wannan kawar rayuwar duniya ne rayuwar duniya zinata ha adan duniya ne ko ba a jannu ha da kawarta ko mun kalli wannan ai kai da kanka ka san wannan magana da annabi ake amma da mu ake da al'umma su ake sallallahu alaihi wasallam ai an ba shi dadi duwar wasu maka dinnan zaman ma zinariya Rasulullahi ko kuwa dai ka zauna a ita in ci yau in ci gobe in yi yunwa yau in koshi gobe in yi yunwa ran da na koshi in gode wa Allah ran da na ji yunwa kuma in karkan da kai ga Allah in ta addu'a haka nake kana so ka zama annabi sarki irin Sulaiman ko irin annabi Dawud ko kuwa haka ita na zaɓi dai zama abokin su Ammaru da su Bilalu su Suhaibu zama abokin waɗannan ni na fi son wannan duk gaba ki da kuma haka manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam duniya gaba ɗaya ta zo karshen kuɗi da ya zo manzo Allah mai yawa shine kuɗin da ya zo daga Bahrain kasar Bahrain sallallahu alaihi amma bai tashi daga wajen bane da ya rabar da su da Bilal hauka kiran sallah Bilal ko kai Bilal lafiya lokacin da annabi ya ce kira zo zauna kuɗi ne aka kawo haka aka yi tarabawa aka yi tarabawa sai da ƴan wa'ansu babbai suka ragu ba tare da su ba ya shiga da su cikin gida sallah alaihi wasallam ya sa a ƙarshen matashinsa ko wani ya zo shi bai samu ba har bacci har dare aka yi aka yi bacci bacci ya zuwa masa to wai wata irin shimfiɗa kuka min yau ne ya rasulullah irin ta kullum ce bacci ya ki zuwa shi gane ya janye matashi kuma zai ga sai ya ga su ga suna su suka hana ni abu da su Allah ya sallu su suka ta ji hankali. Su suka hana na abu da su. Ya rasu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ai mulan da ba su ne kuma ba shi ba zai zo ba. Ba su a bankaɗe ba su a cikin littafi. Ba su a bankin kuma ya rasu na ɗan nan kuma da nan ne bankin ba zai zo ba. A abin da yadda aka fita da su marar da sai hadda sai da muka dubin sharinsa. Kuma ne muka. Ai bacci ba. yanzu mutum ma ya karbi har da mutane ma ake yi bai sani da ba ko ɗari an bula da su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me ya jawo an wadata da Allah ya fita da Allah sallallahu alaihi wa sallam ana haka wace ne dai da abin da ake koya a ne mutum idan mutum bai zama Allah ba zai ga wannan na Allah ma a ƙarshe idan mutum bai zama Allah ba zai ga wannan ba sai zuciya a nan take kawai annabi Isa yana cewa ba wajen yana so ba shi ma zahiri ne har ya mutu ko kwanan kansa ba bai taɓa yi ba inda aka je aka samu nan za a ci abincin da ya samu ko ya ko bai wani taɓa yi ba annabi isa bai yi wannan ba sawa shi ne yake ga mutane ke cewa to ni dai na ga dai yanzu zuciya kuɗi da kuɗi aka haɗa ta dinnan to in za ku kwanta bacci ku dinga sa kuɗin ku a sama sai zuciyar ku ta kwana tana kallon sama daga nan ya iya ɗan hango halaman Allah an kuka bata a ƙasa zuciyar kuma a ƙasa za ta inda zuciyar ka take nan za ta zuciyar ka za ta wani ya yi oda kan ruwa wajen miliyan talatin ba oda sa ta farko ke na wajen miliyan da ya farka da ce in na Allah kawai na ne tana dubu da miliyan talatin a kan ruwa kaga yanzu zuciya tana kan kan ruwa zuciya tana kan kan ruwa da da ya yi kwanta ba su da jin gari ya ji mala ba hausa ba wannan ba da annabi dalilin magana annabi aka kira amma lalle da mu ake sallallahu alaihi wasallam da kalli da komai na na almajiran nasu ma bare na waje bai kalli da komai na kafirai ba shehu yana cewa ya zo ne ma dai ya koya mana gudun duniya sallallahu alaihi wasallam ya zo ne ma dai ya koya mana gudun duniya sallallahu alaihi wasallam don ka kalli wannan abu ka miƙa idanka ko kallon su ma ka kai kai muridi bawan Allah ka tafi ka nemi naka ka yi kuɗin kai ma ba hana ka yi komai amma na amma kuɗin binkirai ko kuɗin makiyan hazara kallon sana'a ko duniya da aka tara musu sun zo kuna kan zikiri kun zauna a hazara kun ji zuwa kun nema duniyar nan sai an waye kamar yadda yan wayewa a tafi wutar ne amfani da sabar a zama ƙauye ba. Da aka ce wutan ƙauye da sun haɗa da ilimi da sahabbai ne kawai sun yi kama da sahabbai su kawai rayuwar su zane sun kaza kaza su da sun dan hada da ilimi sun dan hado da dan imani da ilimi kaza kaza da da sahabbai ne kawai na da rayuwa lafiya kalau da ya ga sun shekaru sun yi da yawa a waka buke ta rikici buci ya ta kaza ya ta sun barbar zuciya ɗan shekara kaza ya ga mutum ya ragargaje nan da nan duka baki ɗaya duka baki ɗaya mu ba Allah ya haƙuri duk sai fa a fasirga sanan duk ita ake da abu ko wannan duk kuma yana daga cikin sababin abin da zai kama rashin haƙuri din tashi hankali duk abin da zai kama faɗa da Allah kuma ka ga to da wani ya samu yanzu makiyi na shi yana fantamawa yana ni kuwa an ce ni ne na Allah ni ne cikin wahala da da an zama na Allah a cikin dadi yake ai da kuwa ma zama na Allah duba ya cika hazara ko ko sai zama na Allah kun ko da wani yanzu yan baba ta gani suna da Allah ka buɗa mana ma'ana wannan ba yan uwa ba ka ai nema ba a nema sai ka ga Allah suna amma a hannu da zama a hannu amma da ya zo zuciyar da kuma ta hadarin da ake faɗa ya faru ya zo zuciyar mutum kuma ya ga ya bi kuma da iya kulla kwakwan ta ya ba a baka ne wani kuma ya da hadari ya faru wannan adan rayuwar suna zinata ai adan duniya ne ba a jaddada da kawanta لنفتنهم Mun فيه haka ne dan mu fitinance su, mun ba su dukiyar ne ba dan wai muna son su ba. Dan mu fitinance su ba an yi tsagau ne ha sai shi dan shi girman kai da ita yawwa. Mun kuma ranar da muka kama su nan nan ba za su dan za su ji ta daɗi ba. Dama mun ba su kasa ne sai aka ba su ka shigo. Dan mu fitinance su ne da ita.
ورزق ربك خير وأبقى Arzikin Ubangijin ka shi nan da aljanna abinda za ka samu aljanna ko abinda za ka samu a hazaran Allah tunda abinda arziki ya samu yanzu zai yi daɗin wannan ne ka samu wanda dukiya da zai daɗin wannan duk gaba ki ɗaya. ورزق ربك أرزق وبنجد كمين جنات خير وشيء مما أوتوا في الدنيا ده أبن أنا ما سأنا الدنيا وأرقاشية مدومة واضرب لك بالصلاة واضطجع عليها مسلم لم وإن أبوها تجمع ولا تأتي حقولي تنا ولا تأذتك ولا تسامر halin kirki din nan wanda za ta tarbiyyantar da kai din nan kare ne ka da kuma da wamur a halaka bisa to hori iyalin ka ma ya rasulullahi kai ka dawwama a kanta kuma ka hori iyalin ka ma a iyalin manzo Allah su ne na farko sannan kuma ana nufin umma ta ka ka hori al'umma kama da sallar na al'umma ka ta dage da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa- da wannan duba wata yayi duk asuba sai ya ji ya kwankwasa ɗaki ɗansa sai da faɗi mata zahara ya ce ku tashi a halin bai Allah ya ce wa mun ahalaka bi salatu wa sajr alaiha ka tashi a tashi a yi sallah sai ya fito wajen su ya ji ya kwankwasa kofa ya tashe su sallallahu alaihi wa sallama haka ko kuma duk al'ummar kamar ya rasulullahi ka hore su bi salatu da sallar nan ko murhu an an yanke mu salatu hore su sai da sallah ita sallah din nan ita tasbihin nan a ciki sai da ba ta mata zahara ƴan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta zo wajen manzo Allah ya Rasulullah ya aiki ya min yawa a gida ga aikin yara ga ni nake nika ni nake komai ina so a cikin matan nan da ake samowa bayi din nan ina so a bani guda daya sai annabi ya ce wayannan ba na bane rabon mayaka ne kuma wanda ya zo nawan Allah ya ce rabona ne da kaza idan na baki me zan siyar in sayawa waɗannan bayan Allah da suke zaune a kofar gida Allah ya ce kan in kore su arzikin su ba a hannu na yake ba yan halarar tsane yana kaza to yarinya me zan ba su ya hakuri ba da abin da zan ba ki shi nan ta koma gida sai da dare sun ce an mun kwanta sai annabi ya sallama ya shigo za su tashi da gudu magana ce ba ku ma ku kwanciyar sallallahu alaihi wasallama ya biyo ta wajen kansu ya sa kafarsa a tsakanin su kaɗan sai da ta ce bi ina jin sanyin kafarsa ɗaya wacce take kusa da ni ina jin sanyinta a jikin haƙar ƙarina sai na aje ce ɗaya kafarsa ma ina jin sanyin ƙarima a ƙashin haƙar ƙarina yake kin je ɗazu ki haƙuri abin da na faɗa haka ne amma bari in ba ku abin da ya fi wannan duk in za ku kwanta ku ce Allahu akbar Allahu akbar talatin da hudu wannan ba irin namu na sallah shi namu na sallah subhanallah subhanallah talatin da uku alhamdulillah alhamdulillah talatin da uku Allahu akbar Allahu akbar talatin da uku sai ka shiga hadin da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko wannan shi ne namu amma ita kuma na- nasu wannan da aka ba su ya zama musu nasu ne na daban su wanda suka wa izini wannan ya taho cikin bayan Allah ana ta izinin sa ana aiki da shi idan kun bar ku ce Allahu akbar Allahu akbar 34 sai subhanallahi subhanallahi 33 walhamdulillah walhamdulillah 33 wannan ya ishe ku sai na Ali ya ce tun da na ɗan wannan wurji ban taɓa fashin da zarara ba sai lailatul harir din nan daren yakin sufin da aka kon ana tafka yaki sai wannan dare daren gaba ɗaya a cikin yaki aka yi shi larabawa ba taɓa ganin dare irin wannan ba sun ce mun kirga kabbarar sai na ali ɗari biyar da wani abu duk in ya tsare mutum sai ya ce Allahu akbar sai da muka kirga kabbara ɗari biyar da wani abu a zai mutum to ya ce wannan daren ne kawai ban yi wannan wurin ba wani daga cikin dawama a wurdai da aka karba a yanzu wannan nasu ne duk gaba ɗaya to a sun ta maganganu a ciki ma'ana yanzu wannan zai ɗauke mata wahalar nan da ta faɗa kuma an ga yana yi komai gajiyar da kai in kai wannan ta zai shiga gajiyar ta komai gajiyar da kai in kai wannan ba wannan bai taɓa na sallah ba ba bai taɓa wannan na bayan sallah ɗin nan ba wannan kuma wani hususiya ne in za ka iya ma a yi ma izinin sa to komai gajiyar da kai in kai wannan zikiri ka ji kaga sai ka sai ka yi ta tafi ko yanzu an gama kwanta kana tsoron ko kana cikin ado ko kana cikin abu ko kana tsoron kanka lalata kayan ko kaka irin mafarkin banza ɗin da za ka yi ba abin da za ka yi za ka yi wannan ba yana da amfani na gaje kala to dama ko wannan ba sai an faɗa ba yana da amfani kala kala to to haka kuma ko wani abu na damuwa zai samu iyali ma zai ce ta kai sallah shi kan san wani abu ya dame zai ce bilal hutar da mu mana kira mana sallah bilal abin magana ma bilal kira wata ai kenan da an shiga mai amanta duk gaba ɗaya to a samu sallah ta daga cikin abubuwa mai sa hakuri mai sa a manta abubuwa duk gaba ɗaya a ji daɗi daɗi da ita gaba ɗaya bare kuma ga ma'arifa a cikin ta ga daɗi da duk gaba ɗaya to wannan kenan ko wa mun halaka bi salati wa qadir alaiha to yan ta ta kan insha Allah akiyar salatu fa da mu da yadda Alhamdulillah